العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam na fadilatu Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu taki darasi na ashirin da biyu haka ne ko? al'akalam ɗabi'u na larabawan jahiliya kafin zuwan ko bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsakaninsu wannan mun karanta a can baya cewa la shakka anna ahlal jahiliyyati kanat fihim danaya wa razaya lalle mutanen jahiliya suna da waɗansu ɗabi'u na kaskanci waɗanda ba su da kyau wa umurun da waɗansu al'amura yunkiruha al'aqlu salim wanda hankali yake kyama wa ya abahal wujidan tunani yake baulewa ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة سيد سنة أبيؤكما ما سدرجا وأن يتنشنت عبود يموت ما يروغ الإنسان أبن ذي طورة دلنغدا ويبدي به إلى الدهشة والعجب ذي كيك جم ماماكي لكئموا ومن تلك الأخلاق yana daga cikin waɗannan ɗabi'u alƙara kyauta karimci kyauta ko karimci mu da hausa mukan ce kyauta sai dai alhadiyya asalin kyauta alhadiyya jam'i alhadaya eh ko nahba haka alkaram karimci wa kanu yatabarawna fi zalik sun kasance suna gasa a cikin wannan wa yaftakhiruna bi kuma suna alfahari da karimci wa kad istanfadu fihi nisa ash'arihim kusan rabin waƙoƙin larabawa ya ƙare ne a kan karimci duk in ka haɗa waƙoƙin larabawa to rabi yana magana ne a kan karimci saura rabin yana magana a kan siffanta abu domin ɗebe kewa ko waƙoƙi irin na mata ana samun waƙoƙi irin na mata wanda mafiya yawa samarin mawaƙan larabawa na jahiliya su suke yin haka in ka ga tsoho ya yi irin wannan waka to dama tsohon banza ne eh dun ba layinsa ba ne ya kamata a ce mutum daman yana samartaka zai yi firme amma in ya zama kwarijo ya kamata ya duba ya bi hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da misalai da suke bugawa da waɗansu abubuwa makamantan waɗanda rabi da yana ƙarewa ne akan karanci kuma baina mumtadihim bi zaka samu akwai wanda ake yaba masa da wannan wa muslim ala ghairi da wanda yake yaba ma wani sa saboda karamci kana rajul ga misali balarabe na jahiliya zaka samu mutumin da yake balarabe ya tihi zaitu bako zai zo masa fi shiddatil bard wal jurb a cikin tsananin sanyi da yunwa kusan ana hala su waje guda saboda mai saboda babu daɗi a ce ga sanyi ga yunwa ai ba su haduwa ba su haduwa amma akwai zafi da yawa akwai yunwa za ka yi ta shan ruwa babu matsala amma akwai sanyi akwai yunwa to in ka dirki ruwan ma yaka je yana sukinka sai to a saharar larabawa a ce akwai sanyi akwai yunwa to bala'i ne sai ka samu mutum ya gigice gaba daya to bako zai zo masa a irin wannan yanayi saboda bai da shi walaita indahu min alma shi ko bai da dukiyar da zai karbe shi kaman wani zamani da aka yi kwana kwanan nan lokacin da mudun masara ya kai nawa eh kaji wani yaron gida yana kokarin faɗin kudin mudun masara ina jin to ana aikanka ne ko eh shinkafa ta yi tsada wallahi a lokacin mafiya yawan masu gida ba sa son su yi baki mutum baya son ya yi bako saboda kima yana fama da gidansa to ka dubi a irin wannan yanayi a ce balarabe kawai sai kwatsam bako sai ya duro masa to sai kama gunaguni balaraben jahiliya baya haka in dai aka samu mai karinci za ka samu bai da dukiya illa na katahu وإلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته bai da komai in banda taguwarsa taguwar nan ita ce rayuwarsa rayuwar iyalansa saboda a kan taguwar ko raƙumin suke yin komai amma kuma ba ko ya zo masa cikin dare ba ta ku zo hizzatul kara sai ainihin wato tsiri da tsikan jiki na karimci sai ya tashi an san tsiri ko hizza da turanci suna kiransa firin wani abu wanda za ka jifi a jikinka kawai sai ya yunkurar da kai kai abu hizzatul karam fa ya komo ilaiha sai ya tashi ya je ya tsaya a kan rakuman nan guda ɗaya fa ya zahu halidai ya yanka mabakonsa kaga wa shi gari an tashi babu komai kenan to su suna da wannan tawakkali ko iyayenmu na da da kakanninmu za ka samu abin da ya rage kenan na abinci amma ba ko yana zuwa za ce a tattara a bai an ajiye na dumame a ce ga bako kawai maza maza za a kirya masa abincin a gyara masa a baki da safe kuma a jira hannu rabbana kuma sai ga Allah ba ya kunyata su yasa abinda Ali Umar bin Al-Khattab yake fadi kenan law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum min as-sama'i kama yarzuqu at-tayra takdu khimatan wa taruhu bitana da kuna tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali wallahi da zai azurta ku daga sama kamar yadda yake azurta tsuntsuwa tsuntsuwa za ta zo ta kwana cikinta na cike tana ajiye abinci ba ta ajiye abinci ba ta tara abinci tsuntsaye da safe za su fita ciki ba komai amma da daddare za su dawo ko da yamma cikin su a cike kuma akwai mutanen da aka yi su wanda ba sa ajiye komai amma kuma ba a rasa komai a gidajen su tawakkali da wannan ne waɗansu sahabbai suka rike daga cikin jagororinsu akwai abu darda wanda ki yana ganin kuskuren mutum zai ajiye abu saboda gobe ko jibi waye baka tabbace za kai gobe ko jibi babu amma yanzu kana zuwa sto din liman za ka samu shinkafan wata guda Ina dauka za a samu karar layi shinkafan wata guda a gidansa to dan fenkin ɗinka ya kiga ba za a kake ki lokaci guda fat ba sai dai wato ka ainihin kasa kana dan fitarwa kana dan fitarwa har watan ya kare za ga mutum yana kokarin tattali akwai waɗanda suke ganin rashin wannan tattalin wato shine daidai akwai masu ganin kuma tattalin wato mutum ya yi tattali shine daidai wasu na ganin rashin sa shine daidai to ala ayi hal Allah bai hana ba akwai lokacin da akwai hadisai guda biyu hadisi na farko Abu Huraira wani abinci da manzon Allah ya masa addu'a ya zama yana ci yana ɗibawa ba tare da ya kididdige ba ba ya kididdige shi sai ranar ya ce kai ni kan abincin nan naga ya ki karewa bari duba gani tun da ya lissafa shi sai fet ya kare irin wannan ya faru ga nana aisha radiyallahu anha da kuma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya za wani lokaci in akwai abinci ko masara ko shinkafa a gidanka kamar yawan shiga fito don kana yawan shiga fito wata rana da surutu za ka yi ta fitowa eh wani abu kawai kai ta addu'a kai ta wakali in Allah ya haɗa ka da masu tattali shikenan kar ka takura musu ka kai su har bango kai ta addu'a sai Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki to ga balarabin jahiliya bai da komai sai raƙumansa da yanzu kai ka yi bako a ce baka da komai sai ka zanka guda ɗaya wanda kana jira sai ranar litinin in ka yi azumi tukuna sannan mai yiwa za a yanka wannan kaza sai ga bako ya zo ranar da ba litinin ba za ka iya yanka masa shi yasa fa asali musulunci yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ya girmama bakonsa duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar ƙarshe to kaga waɗannan fa ba su da shari'a saboda sun san girmama bako abu ne mai kyau sai dai da yake yanzu zamani ya riga ya ɓaci mutane sun ɓata amma da bako zai zo ka ɗauke shi in ka ɗauke shi ka je ka baki ɗaki ka baki abinci baka da shi ma ka nemo baki tun da ka'idan musulunci idan ba ko ya zo maka kwana uku ne ba za ka tambaye shi ba saboda haka na kamo hanya na zo daga bauchi na zo azare sai na ce ni bakonka ne kawai daga zuwa sai na sauka a gidanka na ce an jima kuma zan je masallaci jin karatu to shi kenan ba za ka tambaye ni ba yaushe zan koma ni kuma ina expecting cewa idan mun zo mun yi karatu magariba da isha'i bayan isha'i muka koma ko tuwon femo miyan ganye da nama ko tuwon shinkafa miyar kuka da farfesun kaza ko kuma hadis wala haraj eh zan yi tsammanin haka gobe ma da safe abin karyawa mai kyau da rana ma haka baka da yancin ka tambaye ni yaushe zan tafi ina zan je sai bayan kwana uku na gama murkufa ka eh ai hadisi ya ce ja'iza ja'izatuhu kwana uku ne to amma kaga yanzu yana yiwa ina ba zai ba zai yiwu ba eh amma ga shi hadisi yana ce mana mu yi mu kiyaye mu yi yana daga cikin wasiyyan da annabi ma yi yake ba ko a bashi haƙƙinsa ba ko a bashi haƙƙinsa to yanzu sai mutum ya yi gurgudan abin da zai iya yi amma masu ƙarfin hali su za su yi sannan bayan kwana uku ma ba zai tambaye ka ba ba zai tambaye ka ba to lokacin ma da aka shiga marra tsadan abinci zai ga wata yar uwarka ta ɗebo ƴaƴanta sun kai biyar ta zo ta ka ce mata yaya ta ce wallahi mun zo dan kwana biyu ne haka kwana biyu ka ce kuma in ka bincika babu abinci ne a can gidan kai kuma an zo an jibuwa kan naka ga su guda tara ta zo maka da guda biyar ita ta shida ga ki kana da tara nawa kenan ka gani a irin wannan sai ka je ka samu musu abinci kai ma ba za ka ci ba shi yasa aka ce mai gida mai gida ne duk gaba ɗaya rayuwar mai gida idan ya mayar da shi saboda Allah yana da lada hatta ma taj'alu fi imra'atika duk abin da zaka sanya a bakin matanka ko wani wanda yake karkashin matanka ko yake karkashin gidanka sadaka ne to shi yasa yana da kyau kamar da niyyanka ko manufanka ta kasance tana da kyau banda guna-guni kar ka je majalisa ko kan benci ka ce kai ni ba na yi kusan barin garin nan to an gabar garin nan ina zaka je a in ka je ma duk inda ka tafi zaka dawo to hakuri yake na wannan an kawo mana misali guda daya fa yaqumu ilaiha fa yasbahuha lidaybi shi balarabe sai ya yanka ma bakonsa to yanzu aka yanka wa bako rakumi kwana nawa zai yi yana cin nama rakumi gidan ma kwana nawa za su yi eh akwai wani gwamnati ma wuce nan in aka samu sa bana bakwai ko takwas wanda ya koshi aka yanka shi gidan da suke sun kai goma kwana nawa za su yi suna cin naman saniya ta gani eh bana bana takwas ba ko tara aka da yake dai mutane yanzu suna kwaɗayin nama ne yasa na to kaga ai nama yayi yawa kuma abinda bakon zai ce a lokaci guda dan kankani ne eh wannan shi yake gwada mana cewa yanzu kaman misali a ƙauye ne wanda babu ma- masu sai da nama kaga in akwai masu sai da nama yana da kyau kai baka ci naman ba ma ka sayo mu bakonka domin ya ci shi kuma in ya ji daɗi ya daɗa miƙe kafa haka ne ƙarin lada eh ai wani ya ce mini ya ce matsalan kenan ya ce wallahi idan ka zo ka ce za ka yi goma na arziki ya ce wallahi miƙe kafa ne ko bayan kwana biyu ma ka ga wani ya zo ya ce muna da ƴan uwa a karkara da yawa in wannan ya zo ya kwana biyu abinda ka masa in ya koma zai je ya yi taɗi ma wannan su sai ga wani na kusa da kai ma ya sake zuwa eh dan ce to sai dai hakuri dama haka ne ma haka ba kuma to kai ma ka koma kauyen da ba daya eh ka koma kauyen na kaga ba mai zuwa maka na'am wa min athari karamihim yana daga cikin gurabe na karimcin su anam kanu yatahammaluna diyatil ha'ila suna daukan diyya mai nauyi wannan kuma ana samu mafiya yawa manyan mutane ne shugabanni ne babu yadda za a yi shugaba ya zo ya ta taka mutane shugabancin musulunci dole wani bangare sai ka ɗauki nauyin mutane in ma baka da hali sai ka musu jagoranci wajen jawo musu abin da zai amfane su shugabannin jahiliya na larabawa idan an ce gakin nan an yi yaƙi an kakkake mutane akwai diyya za su ce mun ɗauki nauyi za su je su samu misali alhaji wane su masa magana alhaji wane yalla bai wane sai su har hada diyan sai su ce gaki shi ba zai sa aljihunsa ba a fili zai yi kowa yana gani shi yasa zai ga shugabanci yana tabbata mu saboda daukan nauyin da suke yi lokacin da za mu samu nan gaba mazala sallallahu alaihi wa sallam da ya je kogon hira mala'ika ya zo, zuwan farko da mala'ika ya rikita shi. Kuma asali annabi yana zuwa kogon hira ne, shi ba wai don a baki annabci ba ne. Haka kawai Allah ya tsara masa, ya ce bari ya rinka keɓancewa yana tunani, saboda yana ganin hayaniyan cikin gari, hayaniyan gari ya yi yawa. ko a yanzu hayaniyan birane ya yi yawa ƙauyukan ma ana nema ba ta su tun da yanzu kai shiga gidanka da satellite kai ta zama a satellite sai kai karfe ne ko karfe biyu baka sani ba ko ba ka bane ko da wayanka kana danne danne kana iya kaiwa su ba baka sani ba kana danne danne wani abin ta kai ma kana facebook ko whatsapp ina jin baya gwada mata ya ma sama zuwa abin da aka kawo kana danna shi kana karantawa balle kuma masu kallo mai kallo tun da ba zai gwada masa tayin ba abubuwan shagalarwa da yawa ya sa annabi ya ce bari ya koma gefe to da mala'ika ya jira masa mala'ika jibril ya zo zai ba da saƙo ma annabi na farko sai Allah ya kaddara ba zai baki saƙo ba sai ya baki wahala ya sa aka ce karatu sai ya yi wahala duk wanda kaga ya samu karatu bai wahala ba to dan bai wani ko ba su da yawa cikin al'umma a ce kawai da aka maka rubutu kwarya ɗaya kawai da ka shanye sai ga bakara a kanka Allah ramma eh ko kuma sai ga 60 ko 30 a kanka ai sai ka wahala gwargwadon yadda ka wahala gwargwadon yadda za ka haddace abin da ka haddace to man zanna annal ilma yulfa bila ana faqad shabaha al majnun fil aqli faquri duk wanda yake tsammanin ilimi za a samu ba tare da wahala ba to wannan ya kama da mahaukaci wani mawakin larabawa ma ya ce idan ya mutu kai masa kabbara hudu a mutuwarsa kar ku yaduwa zakani domin wawa ne ku tura shi lahira haka duk wanda yake tsammanin ilimi za a same shi ba tare da wahala ba fa kabbir alaihi arba'an limamatihi kabbara hudu babu addu'a kawai ku tura shi saboda haka tabbatacce ya tabbata cikin hadisi lokacin da mala'ika ya zo ai darduma ya sa ya sa annabi a ciki ya matse mazu Allah ya ce sai da raina ya kusan fita shine fassara sai da raina ya kusan fita da ya sake shi sai ya ce ikira yi kuma halittar da bai taba gani ba yace ma ana bi kware yace ake baka matsu ba ya sake matse shi ya zake shi yace ikra yace kai karatu yace ma ana bi kware ni ba ba mai karatu bane kuma annabi ba mai karatu bane ba abin da ya koya da ya koyi wani abu to da an yi fama a hakan ma ba sai da kafirai suka yi magana ba eh to ya sake matsa shi na uku ya ce ikira ya ce ma alabi ƙari ya ce to saurara ya ce ikira bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam maza Allah yana ji sai mala'ikan ya bace sai yanzu kai ne aka maka wannan aka faɗa maka wannan karatu sai ka manta idan ya sake dawowa ai ba za ka yi labari ba eh da wannan ne fa wani wani malamin allo yake cewa ya ce kaga shi yasa muhimmancin bulalan nan kenan sai dai mutum yayi ba da tattaune shi a makarantar allo in aka tattaude ka na farko to ba za ka sake yadda a sake tattaude ka ba ka je kai jinyan bayan ka tabo a bayan ka to ba za ka sake yadda ba to wai kwatankwacin haka ne amma dai ala ayi halin abin da yake nunawa shine haka kawai cikin ruwan sanyi mutum ya samu ilimi ba zai yi ba tunda kaga annabi ma sai da ya sha wahala to mahallin shahid da nake so na kawo da aka bashi waɗannan ayoyi sai ya ta maimaita su amma sai ya bar kogo ya kamo hanya ya zo gida da ya zo gida ya ce wa matarsa ya ce ni akwai matsala ta ce ne matsala sai fa wata halitta ta zo mun sun razana ni ga abin da suka faɗa mun ni fa ina jin tsoro ina jin tsoro ina ganin kaman aljanu ne kaman aljanu ne suka zo za su rikita ni ai nan take matarsa tace kalla tace ba zai yi ba daga cikin abubuwan da ta lissafa masa tace wata kurdai kana rike bako wa tahmilul kall kana ɗaukan nauyi wa taksibul ma'dum wanda baya da shi kakan taimake shi kaga miskinai da sauransu kuma duk wanda yake wannan Allah ba zai tozarta shi ba tace babu yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya tozarta ka kana waɗannan abubuwa ga kuma sada zumuncin da kake yi tace amma bari mu je wajen na gaba da mu tunda akwai dan uwana wanda yake shi malamin a taura ne za mu je mu masa bayani zai mana karin bayani mun je wajen za mu samu karin bayani insha Allah na'am wa min atari karamihim annahum kanu yatahammaluna adiyatil ha'ila suna daukan diyya mai nauyi eh za su dauki abu mai nauyi wanda za su warware wal hamalat al mudhika da nauyi wanda yake rikitarwa ba ma nabiya ba ko na rudani ne na sha'ani rayuwa ga wani bawan Allah dattijo ko ga wani malami yana karantar da mutane ko ga wani limami rikici ya yi masa yawa da sai a ce malam menene problem ɗinka ba su sukan da ake binka dukka mana bayani kuma dama ya ɗauke su ba bisa ganganci ba ya ci bashi ba bisa ganganci ba sai a ce to dattijo za mu je mu nema maka taimako mu warware waɗannan basussuka sannan kuma mu sama maka abin da za ka ɗari rike duk wannan yana daga cikin aikin shugabanni saboda haka larabawan jahiliya suna yin haka wannan yana daga cikin karinci ya kufuna bi zalika safka dima suna toshewa da haka zubar da jini wa diya al insan da tozarta dan adam don a irin wannan ne zaka samu wani ya ci baki abu ya ci karfin sa ko iyalai sun masa yawa ya rasa yadda zai yi sai gama ya gudu ya bar gari to so suna kokari wajen toshe irin wannan wa yamtadihuna biha kuma ana yaba musu saboda wannan ko suna yabawa muftakhirina suna masu alfahari ala gairihim a bisa waɗansu su min ru'asa'i wasada daga cikin waɗansu shugabanni ko jagorori azzalumai shi yasa kullum aka ce jagora ko sarki ko shugaba azzalumi ne to bala'i ne jagora ko shugaba ko sarki ya kasance mai taimakon al'ummarsa ko ya nemo musu koye da dukiyar da Allah ya bashi haka ake so wa kana min nata'ij karamihim yana daga cikin sakamako na karancin larabawan jahiliya annahum kanu yamtadihuna bi shurbil qumur to ga wani abu wanda shi kuma ya zama bako to ana yaba su da shangiya eh ana yaba su da shangiya to kana ce na dauko wani tsegumi kana ce na dauko wani tsegumi ina ganin dattawan mu ku duba irin yan boko bokon da wanda suke dan shan giya giya marowata ne ko masu kyauta ne wannan wani tsegumi ne na dauko eh yan bokon mu na da wanda za ga za a ce mutum yana abu da za ka samu da yawan su suna da kyauta saboda sukan yi alfahari da kyauta eh masu shan giya saboda haka su ma a zamanin jahiliya suna gadara da wannan shi yasa ma zai kawo mana misali lali annaha mukira fi zatiha ba wai fakan giyan abin alfahari ne a zatin ta ba bal a'a li annaha sabilun min subulil karam saboda su suna ganin kan giya hanya ce daga hanyoyin karinci kaga da musulunci yazo sai dakile wannan amma su a jahiliya suna yin haka wa mimma yashulu asarfu ala an-nas kuma yana sauwake wa mutum ya yi kyauta na bajinta in ka ji an ce maka asarafu kyauta na bajinta amma musulunci abin da ya ce wala ta ji aliya daga bagalulatan fi unukika wala ta basu tsaha kullal basu fa ta da maluman saboda haka karka matse kar kuma ka sake yanzu a ce kana da an baka naira dubu ɗari sai ka hadu da wani mai damuwa wanda yake yafi naka damuwa dan uwanka ne ko abokinka kace Allah sarki yanzu ko aka bani dubu ɗari ina ganin dubu ɗari nan zai maka kace eh sai kace masa gashi musulunci ya ce karka yi haka amma kuma duk wanda ya haka yana da imani kuma yana da wahala mutumin da ya kai wannan matsayi na imani an ba shi dubu ɗari ya hadu da ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko abokinsa wanda ya san damuwansa gaskiya ne ya dauki dubu ɗarin ya baki to za ga kuma Allah ba zai kunyata shi ba a abin da muka faɗa da farko kenan lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi shine gaskiyar magana amma dai da yake an san abu ne mai wahala aka ce karka matse kana da dubu ɗari sai ƴar uwarka ta zo tana neman taimako sai ka ɗauki dubu biyar ka bata a ba kai kuwa dubu casa'in da biyar ina za ka kai kana zaune da dubu casa'in da biyar ba ka ba da yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya dubu biyar ba kana zaune sai a koro wani yaro daga makaranta ya je ya karya musu benci sai a ingizo maka wani yaro shi kuma ya je ya fasa musu tayan mota ko gila yanzu gila ko na 406 ne aka ce an fasa ina jin 95 din nan ba zai yi ba sai ka je ka nemo baki wajen nemo bakin ko ciko makarasa yasa in ka hana ta wani waje sai Allah ya sa ka tsiyaye ta wani waje a banza a banza to shi yasa idan mutum zai yi ya rinka danne zuciyarsa wala tajal yadaka maglulatan ila ulqika wala tabatha kullal basri wa taqud maluman mahsura وابتغي بين ذلك قواما نعم ولأجل ذلك سبود هكا كانوا سنكسن شيء يسمون شجر الإنب سنا كران سونا بشيا إنبي سنا كران تربي القرى سيسكي واتو بشيا كرمشي سبود أولش اللوكتي haɗaɗɗen engiya da ake a zamanin jahiliya da inabi yake dalilin da ya sa ruwan inabi da ya zo kasan nan mutane ba sa sha kwarai da gaske sai daga baya ko yanzu ka je ka ganki wani baki za ka ce a'a kafin mutane su amince da coca cola ai sai da aka yi fama sai da aka gwada musu cewa ba fa giya ba ne ga maltina ga maltone ga malta ga wane ne amma akwai ruwan inabin da ake za ka ganki a babban kwalba eh kuma kwalban ma murfinsa wani itace ne ake sawa kuma duk wanda yake bin inda ake sai da burkutu a da a cikin irin waɗannan kwalabe ake zuba burkutu a toshe da wannan itacen katako ne ko menene a toshe haka ake yi sannan masu sha sai a ba su koraye kafin a samu robobi har a dawo kokuna da da ƙwarya ake shan burkutu to shi yasa in ka je aka gwada maka wannan ka ce wannan ana ma gwada maka wannan fa ka za ka ce wannan ba namu bane kai za ka dauka giya ne alhali akwai inabin da ba giya bane to kuma suna giya da inabi suna giya da dabino amma sun fi da inabi shi yasa suke kiran inabin shajaratul karar wato shajarul karar bishiyoyin karimci eh karimci wato bishiyoyin giya suke ina fata an gane wa kamrahu bi bintil karam kuma suka ce giyan suna ce bintul karam balarabe in yace maka hayya nakrab bintal karam ka zo mu je mu sha yar karimci to yana nufin ka zo ku je ku sha giya ke bintul karam eh na wa idza nazarta ila dawawin ash'ar al-jahiliyya idan ka dubi littafai na waƙoƙin jahiliya ta ji zalika baban min abuwabil made wal fakar za ka samu babi ne na musamman daga abuwa chapter na ainihin waka da alfahari يقول أن ترى ابن شداد الأبطي في معلقته أن ترى ابن شداد من شابه يعني أكلها yana daga cikin min asabil mu'allaka a cikin mutane guda bakwai waɗanda suka shahara da waƙoƙi na jahiliya saboda shaharansu da ainihin ƙwarewansu wajen waƙoƙi sai da suka yi waƙoƙi aka rubuta da ruwan zinariya aka rataya a cikin dakin kaba sai da aka rataya a cikin dakin kaba ran da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fatu makka sai da aka samu waɗansu burbuɗin takardu na ashabul muwallaka a rataye a cikin dakin kaba garata dan shekara saboda haka idan ka yi waka da larabci wakan ta burge inda ta samu karkuwa to za a rubuta da ruwan zinariya a rataya cikin dakin kaba daga ciki akwai an tarabi ni shadda mafiya yawa ke wakokinsa suna da kyau amma wanda aka samu kuma shugabansu kuma shine dan iska shine imrul kai mun sha fala imrul kai saboda ga yaranta kuma ya tashi a fada dan sarauta ne ga sakalci ya nemi waɗansu kawai yan iska suka shiga cikin jeji sai abin da suka dama suke yi samari da mata to shi kuma dama idan ya zo yana irin wannan to waƙoƙinsa sun fi tafiya kawai da daddare a hura wuta a soke raƙuma mata suna rawa suna waƙa sannan sauran samari suna zaune ana ta iskanci haka za a kwana ana yi da rana kuma a wuni ana bacci wannan sai imrul kai yasa in yayi waka yana yi akwai masu rubutawa saboda ki in ya bugu ko duniya ta ɗebe shi to nan ne yake yi kifa nafsi min zikra habibin wa manzili bi tahtil liwa wa inadakhuli fa hawmali fatudihu fal mikra'u lam ya'qur ismuha bima nasajatha min janubin wa shamali da sauran makamantansu to sai dai waƙoƙinsa da mai koyon larabci sai dai kawai ka koyi larabci ka san kalmomi na larabci amma ba za ka bi abin da yake fada ba inda saboda waɗansu wurare iskanci ne kawai mutumin da zai zo yana siffanta mace eh zaman zai ce wata ta zo tana rawa a gabansa in tana rawa din nan ya kurɗi giyansa to sai ya faɗi waɗansu abiyat a kan muhaffafatan bai da a gaira ba sani ba ko liman zai karasa do ɗan dama dama a cikinsu shi ne an tara su ne kadda shi ne wanda ya yi waka sai dai shi kuma ga abin da yake fala me ya ce a cikin muhallaka nasa ya ce walakar sharibtu min almudamati ba'dama ركد الهواجر بالمشوق المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأطهر بالشمال مقدم فإذا شربت فإنني مستحق مالي وإرضي وافر لم يقلم وإذا صهوت فما أقدر الندى وكما علمت شمائلي وتكرمي shi yana zuga kansa ne a wajen wata wanda yake nema ita kuma ta ki sauraronsa wata bazaura ce ko yan mata ce yake nema ta ki sauraronsa sai ya ce walakai sharibtu min almudamati ba dama ya ce hakika na sha giya sunan giya ne almudama almudama saboda idan mutum ya sha zai dawwama yana cikin maye shi da damuwa babu amma bakariya ne eh da irin wannan ne fa masu wiwi da masu kyar taba ai kusan haka ne in akwai mashayin taba a gidanku aka bata masa rai me yake kunnawa da ba sai ya koma gefe sai ya hura iska wai yana hura bakin cikin da damuwa eh kuma tana bata masa huhu to haka ma dan wiwi idan ya sha wiwi zai ji baya cikin damuwa sai dai kuma yau da gobe yau da gobe wata rana kuma sai gaba da hankali to wala kai karibtu min almudamati ba dama yace na ka giya hakika na ka giya da yau na ka giya bari in faɗa muku lokacin da kan giya yafi muhimmanci lokacin da yafi dacewa ba da marakadal hawajir yace bayan garjin rana ya kwanta shine da yamma kuma duk mashaya duk duniya inda ya kaje inda ya mashaya ne duk duniya da yamma sun fi taruwa bayan rana ta yi sanyi shi ne rakadal hawajiru filmashu filma'ulame ya ce da ainihin kofi mai alama ba irin kofin talakawa ba ba irin kofin talakawa ba sai ya ci gaba da siffanta kofin bizujajatin safara'a ya ce da kofi fari sol shine kaman kofin gilas wannan aka zuba giyan ana gani daga waje so a wancan lokaci ba kowa ne yake samun irin wannan kofi ya amfani da shi ba amma yanzu kan wani duk wani mai amarya ma zai yi ruwa da wannan in ga dama ran da kai amarya ba ruwanka da kofin roba ba ruwanka da kofin roba dun ko yar gidan talaka ce za ta zo da wannan kofi na ɗan gila. Faye, shi ne fi zujajatin safara a zati a sirratin, ya ce ma'abuciyan a sirra, a sirra kamar igiyoyi wanda aka yi layi layi. Shi yasa kofi na gilas akwai wanda mai fulawa a jiki ko? Akwai wanda bai da fulawa, da kwatankwacin haka ne. Urinat bi azhara, wanda aka gwamusa bi azhara da turare ko da furanni na azhar bishimali bishimali mufaddami wato wanda zaka rike da hannun hagu na kenan sannan kuma mufaddami mufaddam shine wanda aka rufe bakinsa shi sai zaka zuba shi sai ka bude saboda haka yana magana akan kwalban da aka zuba giya da kuma kofin da ake shan giya shine yake faɗa to amma wannan kawai waka ce ta larabawa eh wanda aka rufe baki to da ina ganin masu shan burkutu suna sa irin kaman gidan sauro ne ko menene haka eh in aka yi tata me yake me yake daure bakin tata da shi abun nan din kamu eh za ga wani mai abu mai dan geze geze haka ana daure bakin a daure bakin haka sai a lokacin da za a yi amfani da shi sai a kuce to yana nufin cewa wannan abu a rufe yake wannan shi yake gwada duk abin da yake rufe wato an fi girmama shi yana da mutunci abinda ka bar shi a bude to kaga akwai matsala eh bi zujajatin safara zati asiratin qurinat bi azhara bi kamal mufaddami fa idza karibtu fa innani mustahlikun yace fa idza karibtu yace ni fa inna kagiyar nan fa inni fa innani mustahlikun mali yace ina halakar da dukiyata kuma duk wanda yake zuwa gidan magajiya inda zai je ya zauna kan tebur na farko yana zuwa ya je ya zauna kan tebur ya ce a kawo masa giya sai abokan shan giyarsa suka zo ba su da kuɗi yana ba su kyauta ko ba ba su kyauta yana ba su kyauta zai ce duk tebur ɗin da ya biya mutu ya sa za ga mai kan giya yana da wahala ya je kuɗi shi ba ya je kuɗi akwai waɗansu da na gansu da yawa wannan suka karbi albakin su a wancan lokaci an zo karbi albakin su kawai akan je a biya kuɗin ne a gidan giya sai dai a ba da hakuri wa matansu ko ba zai iya bari ba kuma shi ba marowaci ba ne ai kamar ɗan taba ne wanda yake kan taba sai fitar da kwali guda ya ɗauki kara guda ya kaɗa ya sa a bakinsa sai wani shi ma mashayin taban sai ya zo ya ce yaya ya ce yau fa ba kanta to buɗe masa kwalin zai ya ce gashi ka ɗauka ko ba ka fice yi ba wani zai ga ya ɗauki guda biyu ko guda uku ya sa biyu aljihu ya kunna ɗaya shi ma kuma kunnawan ma wutan ba sai an je gefe ba a'a saboda tsaban karinci da kyauta wutan jikin taban zai baki ko ba ga wai aya ga suke eh da ce fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali idan na sha ni na san yana halakar da dukiyata to amma ba ga wani abin da an tara bil shaddad ya faɗa gaskiya ne bari mu gani wa irdi wafirun lam yuklami yace mutunci na yana cike ko kwarza ne bai same shi ba wannan gaskiya ne amma kaga da yake mawaki da ya faɗa wai wa irdi mutunci na wafirun a cike ke lam yuklami ko kwarza ne ba a masa ba to nan kan an tara bil shaddad ba ku yadda ba eh na'am to ya faɗi haka a zamanin jahiliya da musulunci ya zo ya ce a inda musulunci ya haram cikin giya ya ce wai za su hautu ya ce idan na farfado fa ma bukasiru annada ya ce ba ni takaitawa akan kyauta in dai kyauta ce ba ni takaitawa wa kama alimti kama ili kuma kamar yadda kika san dabi'u na kyawawa wa takarrumi da karimci na to haka nake ba na canzawa ya ce zan sha giya in yi tatul amma idan na farfado kuma ni mai kyauta ne to wa zai iya auna mana wannan a wakan garude tunda ana koyarwa wa idza sa'awtu fa ma uqsiru annada wa kama alimti kama ili wa takarrumi wa idza sa'awtu wa idza kadubi wasalin wa idza sa'awtu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun وإذا سهوا متفائل وإذا سهوا فما أقصر الندى shine mutafa'ilin shine ma'auni a karshe ne kawai yake dan canza tun daga walakat sharif tu mutafa'ilun min almada mutafa'ilun haka ne ba adama rakadal hawa jiru mutafa'ilun wannan mun shiga wani abu ne mun koma aji ne da wannan an kawo mana misali ne na yadda suke girmama ainihin giya suka ɗauka kan cewa wato shan giya abin nan ne na kyauta to bari mu karanta fasarar lambobin ƙasa akwai lambobi na tsallake su almudama alkambu giya alhawajir jam'u hajira shine nisfun nahar bayan tsakiyar rana ta wuce almashu almajulul usafi wato cacece al-mu'lami allazi wudiya alayhi alama wanda aka sanya alama amma anan ya sa al-mu'limi rakad al-hawajir bil mashuk al-mu'limi bil mashuk al-mu'lami bi zujajatin safra'a zati asiratin qurinat bi azhara bi shamali muqaddami lamba ta biyu asirra jam'u sirar jam'i ne yiya khututul wajhi wa amsali irin zanen nan na cikin kofi والمراد هنا خطوط في القاع abinda ake nufi zane a cikin kofi an yi design akwai ado azhar azhar din nan sifatu ina ilkamu wato yana nufin sifa ne na kofin giya ne kaman fure ko wanda aka sa fure a ciki mufaddar eh mufaddan allazi gudiya alaihi faddam wanda aka sanya masa faddam ko alfidam wa huwa ma yudahu fi famil ibril abinda ake ajiyewa a bakin buta ake toshewa din nan ko murfi eh li yusfa bihi ma fi domin ya tace abin da ke ciki fa idza sharibtu fa innani mutahlikum mali wa irdi wasirun lam yuklami lam yuklami ay lam yuklami shine lam yusra ba a yi masa illa ba don alkalim akwai alkalim alkalim din nan ana kiransa rauni kamar yadda yake zuwa kalma eh na'am wa minna ta iji karamihim yana daga cikin sakamako na karincin larabawa a zamanin jahiliya ishtigaluhum bil maitir suna ka kagala da caca da caca a nan ma sun canfa sun ce duk wanda yake caca ba marwaci ba sun ce wanda yake ruwa ba zai caca ba amma da musulunci ya zo sai ya ce caca haramun fa innahum lalle su din nan kano ya rauna suna gani annahu sabilun min subulil karam caca din nan hanya ce daga cikin hanyoyin karinci li'annahum kanu yataimun al-masaqin ma rabihuhu kun ji abin da suke yi suna ciyar da miskinai abin da suka samu a caca eh lalle akwai ruwayoyi na tarihi aka ce idan suka yi caca suka samu kudi kudin cacan sai dai su ciyar da miskinai lokacin da aka zo za a sake sabunta ginin dakin kabu da kuraishawa za su yi ai abin da suka ce duk kuɗin haramun ko na caca ko na giya ko na karuwa ko na wani abu suka ce kuɗin haramun ne kana sa dakin ka ba duk wanda zai kawo taimako ya ji tsoron Allah lokacin ba musulunci bane ba musulunci bai zo ba duk wanda zai kawo gudumawa ya ji tsoron Allah ya kawo dukiyan halal dalilin da yasa da aka zo aka tara dukiyan halal din za a gina dakin kaba gaba ɗaya sai kuɗin bai kai ba sai suka fitar da hijirar Ismail hijir Ismail in ka je hijir Ismail har yanzu za ga gininsa in ka leka haka kana ganin cikin da dan kofa a fili yake sai suka gina inda kuɗin halal ya kare suka bar wannan waje sai suka yi alama lokacin da musulunci ya zo mazala da kansa ya ce ba domin kada a yi ta maganganu abin nan ba ya ce da na ma yadda ginin kamar yadda annabi ibrahim ya yi amma tun da haka na samu sai annabi ya bari daga baya sai aka samu wasu kalifofi wanda suke da zafi wani khalifa da ya zo ya ce kai ya ce tun da annabi ya ce ba domin yana jin tsoron mutanen sa ba ya ce yanzu kuma babu mutane shi khalifa ne ba ya jin tsoron kowa eh kun ga masu mulki zai hankali ya ce kawai a je a rusa ɗakin kaba amma yadda ki ginin annabi ibrahim aka je aka mayar har da hijira Ismail aka sa. Da wani kalifa ya zo, sai ce, a'a, sai ce abinda wancan kalifa ya yi ba daidai ba ne, amma yadda ginin kamar yadda annabi ya samu kuma ya tafi ya bari. Sai aka sake mayar da shi kamar haka. Zamanin al'imam Malik bin Ana, rahimahullahu ta'ala, sai kalifa ya ce, to yana son zai samu ta ginin ɗakin Kaba. sai al'imam malik ya ce kamar yaya ya ce ina son hijira ismail zai shigar da ki kamar yadda annabi ibrahim kakanmu ya yi imam malik ya ce ka ji tsoron allah ni na baka shawara ka bari yadda annabi ya bar shi yadda ka samu ka bar shi a haka saboda idan ka yi wani ma zai zo ya rusa naka kuma sai a wayi gari babu aikin da kalifofi za su rinka yi sai gasa wajen ginin dakin kaba. ai ta yawo da hankulan mutane da ya ce to na dauki shawarinka eh ya sa ake son malaman su ringa takasan mai ba kowane abu ne za a kawo maka daga fara kana karba ba wata rana sun tambaye ka gaskiya ba za ka faɗa ba to wata rana sun kawo maka dauka ka baya wata rana an ce ka za ka ce a kai ka yafe kai kai kuru ka ce ka yafe wa zai kore ka daga garin wa zai daga ka yanzu da kake da yanci akwai rayu akwai kuma rayu Allah ce muke mu ba fa da biyu na yi ba yawa da ɗaya na to kun je mutumin jahiliya zai shiga caca idan ya samu kudin caca sai dai ya bada talakawa shine waɗansu malamai suke bada fatawa a yanzu suke cewa mutum idan yana ta'ammuli da bankin da suke da riba ana ƙara masa interest interest definitely riba ne kaje ka je naira miliyan ɗaya da kaje karɓa sai suka ƙara maka naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya saboda an je an yi harkokin kasuwanci kai baka san irin kasuwancin da aka yi ba kuma irin kasuwancin da ake akwai baki da riba da suke bayarwa musamman gwamnati dun banki ba zai bada baki ma gwamnati haka kawai ba kowa na bayarwa ina tsofin ma'aikata za su tabbatar maka da haka sannan kamfanin giya za su zo kamfanin taba za su zo masu hotel ana iskanci a hotel din dama dama yanzu da yake samun mutanen kirki mutanen kirki sukan gina hotel su ce banda giya su ce banda kuma mata duk mutumin da zai je ya je da matarsa inda da matarsa ce shi ke amma banda giya banda kaza to kaga yin ma'aikatan su kuma suka je suka yi ciwa na ya rage nasu amma kai ka riga ka kubuta tunda zaka je ana ce maka madina akwai hotel hotel makka ma akwai hotel hotel har yanzu ma akwai duwatsun da ake kokarin dagawa a gefen masallacin kaba hotel hotel ake son a gina domin saboda masu zuwa aikin haji da umra maimakon saukan da suke ya nesa saboda haka hotel an maike shi ne yan iska shi ne iskanci amma in an gyara shi mutanen kirki ma za su sauka to shine suke bada fatawa in ka ba da ka je ajiya ka bayar suka kara maka intanet kamar dubu ɗari ko dubu ɗari biyu to shi kenan in ka je ka karɓo sai ka karɓo kudin dun ba za ka bar musu ba sai ka zo masallaci ka ce malam liman ni fa na yi ajiya wannan kudin intanet ne gashi naira dubu ɗari yawa liman zan ba ka gashi kai ka san me ya kamata a yi yawa to me za a yi da shi eh alal akalla don ya fi maka sauki ya fi maka sauki ah to baka da yan uwa ne ai ba zai koyo yaushe a ce kana dunkula kuɗi kana dauka kana ba su ba wannan interest din sai kai ta ba su za ka samu sassauci ran tashin kiyama kan ka bar ma banki tunda in sun baka su riga sun baka ka bar ma banki ka bar aikin aikin banza kai to gara ma ka karba ka baya da wanda zai zaina ta maka addu'a yana ce Allah ka sanya albarka cikin arzikinsa Allah ka sanya albarka cikin arzikinsa sai ga Allah yana taimakonka. Na'am, sa'an nan li'annan kanu ya tsaye munan matakai da marabihu, au maka na ya fdulo an fi hami rabihin ko abin da ya rage daga rabon ‘yan caca wanda suka samu riba. Wali zalika tara al-Qur'ana la yunkiru nafa al-khamri wal maisir. Kun ji malam yace Qur'ani baya inkarin amfanin giya da caca. Baya inkari. وإنما يقول سيدي أبن القرآن يتي وإسمهما أكبر من نفسهما wannan ya gwada akwai amfani sai dai amfanin rashin laifin yarin jayar da amfani yasa aka ce giya haramun ne caca ma haramun na biyu alwafa'u bil ahad suna kokari wajen cika alkawari faqad kana al ahadu indahum dinan yatamassakuna bi su fa a wajen su alkawari addini ne wanda suke riko da shi ويستهينون في سبيله قتل أولادهم كما سنة قد أن تدكك آئنس أكن سكري القول وتخريب ديارهم كو أروس جدا جنسباء من دي دامير وتخفي في معرفة ذلك قصة هاني بن مسعود الكيباني يتي دليلي shine ka saurari labarin hani bin mas'ud al-kaybani wa samawal bin adiya wa hadi bin zurara at-tamimi duk waɗannan sun zo kafin musulunci ne mu karanta lamba ta kasa nan madat qissatu hani a can baya mun karanta labarin hani ta hata unwan al-mulku bil hira mulki a kasan hira yankin yaman abin nan sham kenan wa amma qissatu samawal amma labarin samawal fayuqalu ana cewa inna imra'al qaisi imrul qais da muka ambace shi a can baya auda inda hu duru'an ya zo wajen sa sai ya ajiye duru shine sulke na yaki sulkuna na yaki wa arada al harith bin abi kammar al gassani sai wani azzalimin basarake ana kiranta al harith bin abi kammar al gassani daga cikin sarakunan gasasina sai ya zo yana nufin an ya kuza minhu ya kwace shi kuma wancan ya ɓoye ne ya yi gaba sai wannan ya zo don ya kwace abin da aka ajiye a wajen samawal wata hatta na bi kasrihi fi taima shi kuma samawal da ya ga abin ya fi karfinsa to yana da belensa da ganuwa to da shi da mutanensa da danginsa sai ya kange kansa sai ya ɓuya wanda ba za a iya shigowa ba sai daga baya kawai sai ya gane a akwai nansa guda daya a waje an rufe kofa ɗaya yana waje shi kuma wannan zalimin sarki sai kama wannan dan sai ya ce ku je ku faɗa masa na kama ɗansa ko dai ya kawo kayan ajiyar nan da aka baki ko kuma halakar da ɗansa aka je aka faɗa masa ya ce a kan in yi abin kunya ya ce wallahi gara kashe dana kan yi abin kunya tunda na yi alkawari na karɓa zan tsare masa to ni ko ba zan yarda ci mutuncinsa ba sai dai a kashe dana kuma a kashe ɗansa wannan fa zamanin jahiliya ne to kana ganin yanzu a musulunci da wanda zai yarda ya haka irin wannan rike amana ko liman ne ka zo ka tsaye kunta masa sai ya zo ya rike lafika sai ya hura musamman irin bayan isha'in nan ya ce jama'a wato zai harba abinda aka ka gani saboda mu ba za mu iya rike wannan ba to sai na uku izzatun nafsi ko da yake ba mu karasa ba ko wa kana ahlu abna'i samau al kharij al qatar ɗaya daga cikin ‘ya'yansa mau'al yana waje, fa haka zal harisu, saboda haka sai wannan sarki azalimi haris ya kama yaron, wa haddada hu bi katli, ya ce zai kake ki, illam yuslimi duru'a idan bai ba da sulken ajiya ba, fa a baki kuma yace ba zai bayar ba, hatta katal al harisu ibnahu amama ainai, har sai da aka kashe ɗansa a gabansa, ya ce a kai in ci amana ba zai yi ba. Kusan kwatankwacin irin wannan ne abin da ya hana Abu Salim. yin kalmar shahada a lokacin da zai bar duniya kenan za mu karanta a gaba lokacin da magagin mutuwa ta kama shi aka faɗa ma annabi sai maza maza ya zo yana zuwa sai ya samu manya-manyan kurai gawa guda biyu suna zaune a wajen su ma riga shi zuwa yana ce ya am ya baffa my uncle ya baffa ka faɗi la ilaha illallah wannan kalma kawai idan ka faɗa ni zan iya taimaka maka in kare ka a gaban Allah don abin da Abu Talib yayi da yawa daga cikin musulmi ba sa iya ba za su iya yi ba yace ka faɗi kalmar shahada to kuma Abdullahi bin Abi Rabi'a suna gefen su suna ce a'a suna ce yanzu sai da ka tsufa sai da ka zo zaka mutu karka yadda ka bar abin kunya ma ‘ya'yanka da jikokinka. Tuntunin ana ta fama da kai addinin mu ɗaya na gargajiya, yanzu sai da ka zo mutuwa za ka bar addinin kakanka da Allah karka yi wannan abin kunya. Sai ya kalle su, ya sake kallon annabi. Ya ce mu manzon Allah walaƙad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin da wajattani samhan bi zaka mubina yace ni fa na yadda addinin Muhammadu din addinin gaskiya ne addinin gaskiya ne amma laulal malamatu ba domin idan na mutu za a yi ta zargi na ba au hizarun masabbatin ko a yi ta zagin ƴaƴana da jikokina ba yace la wajattani samhan bi zaka mubina yace da na karbi addinin ka amma yanzu tunda ina tsufa ina tsoho tsafai tsafai ka banne in karasa kan addinin kakanni na kai kai hakuri ne zan mina waɗannan mutane duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai nema masa sassauci kuma hadisi ya tabbata ubangiji ta'ala zai masa sassauci Abu Talib kwarai da gaske hadisi ya tabbata saboda dan uwansa Abbas bin Abdul Muttalib ya ce masa wace gudumawa za ka ba da bakwanka irin taimakon da ya maka don taimakon da ya masa mahaifinsa tun da bai da rai ya riga ya rasu da kakansa da wasu masa ba taimakon da abu talib ya yi ba wanda zai iya yi a lokacin shi bai karbi addinin ba ma ba ya da taba addinin da yayan addinin ba ya zuwa taba su kuma kuraishawa suka kyale shi saboda ganin girmansa da kimarsa to shi yasa Allah tabaraka wataala ya sassauta masa to kuna ta ce lokaci yayi ni kuma da ina son gama wannan kafin saboda gobe mu fara na saban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma na ga dukkan alamu eh ba zai yiwu ba abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته